wato jinsu saboda haka ko duk abin da suka ji ba za su ji ji da zai musu amfani ba duk abin da aka sanar da su na imani na qur'ani na sunna ba zai musu amfani ba Allah ta'ala yake cewa wa ala absarihim ghishawa a saman gannan su akwai wani ghishawa wani wata yana yana shine abin da zai fi kusa da Hausa amma al-ghishawa yana nufin al-ghita al-ghita shine a samu wani mayafi da zai sha maka ta idan da ganin su to shine al-ghitawu to duk wani abu da zai suturce musu ido kaga kaman dai yanan kenan zai zama ya raba su da gani da gani gani na basira Allah ta'ala ya cewa lahum azabun azim suna da azaba mai dadadi mun yi magana yanda Allah ta'ala to yake tunda zukata na hannunsa yanda idan wato saban Allah ta yi ka tutu bawansa a gaskiya ta zo masa sai ya ki amsa ya ki amsa maimakon kuma ya gode ma ubangijinsa sai ya kafirce masa to ubangiji sakamakon wannan abin da ya masa shikenan zai sanya wato hijabi tsakanin shi da shiriya zai sanya hijabi tsakanin shi da zuciyarsa yana sanya shiriyu to ba zai shiri ba Allah ta'ala yana faɗan waɗannan a cikin ayoyi da guda biyu sufofin kafirai saboda mu ba mu ji mu ɗauki wato izina Allah ta'ala shi sa a wata aya yake cewa ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun Allah yake cewa ya ku wanda suka yi imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzansa yayin da manzo ya kira ku zuwa ga abin da zai zama rayuwa gare ku yayin da manzan Allah ya ce ku zo ku yi sunna ku zo ku yi musulunci ku zo ku yi imani to wannan rayuwa ne zai zama a gare ku ku sani ubangiji yana sha makance yana sa labule tsakanin bawa da kuma zuciyarsa in dai da an gaya maka gaskiya amma mutum mutum sai ya ya nuna shi ba zai yi ba kuma ya faɗi bakan magana akanta ko kuma ya nemi wato su masu gaskiyan ya faɗa da su to wannan ana gudun masa sakamakon abin da zai faru shine wato ya zama an samu rufi a cikin zuciyarsa duk gaskiya idan ta zo to ba ta shiga ba kuma kafircin da ake sanya fita a cikin zuciyarsa ba zai fita ba hadisi ya tabbata kamar yadda muka karanta jiya hadisin Abu Hurairah daga manzon Allah manzon Allah yake cewa innal mu'mina idza aznaba lalle bawa idan yayi zunubi kana ta lokacin sauda'u fi qalbihi za a sami wata wani duko baka da za a yi a cikin zuciyarsa fahimta ba idan yayin da ya tuba wanda za a ya cira ta daga wannan laifin wastaghfara yana magafaran ubangiji su qila qalbuhu sai a kankare wannan wato wannan wato bakaken dugwan da aka masa fa in zada in ya ci gaba da zurmukawa cikin laifi zada sai wannan wato tsatsan zuciyar ta ya karu hatta ta'alu alaihi zalika rain har sai wannan tsatsan ta zo ta bajan da me shi alladhi zakarahu Allah ta'ala wanda Allah ta'ala yake fada kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna Allah ta'ala yake bada labarin cewa abin da ya zama ya kanta a zuciyarsu shine zinubansu da suke yi sai je cika zuciya wannan kaga yana abin da yake nuna mana shine duk yayin da mutum ke zunubi to kamar zuciyarsa ne take kare kikishewa bai sani ba yayin da yake zunubi to yana kara ke kasar da zuciyarsa ne yayin da kuma yake aikin da'a to yana kara wato feke zuciyarsa ne yana kara hasaka zuciyarsa yana kara wato kusanta kanshi zuwa ga haske na ubangiji shi yasa shi yasa Allah ta'ala yake ba mu labarin cewa sallah yayin da ake yi inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha daga da munkari wato aikin da'a duk yanda mutum ke aikin da'a to zai shiga zama mutumin kirki zai shiga zama wato wanda yake yana da laushin mu'amala zai shiga zama wanda yake yana da mu'amala ta da kyau tsakanin shi da ubangijin sa sannan kuma wato a lahira an yaje zai samu aljannatan sa amma wanda ya zama aikin sa kenan yin saban ubangiji to a farkon san da yayi shikenan wani imani zai fara raguwa zai fara kankancewa to daga baya kuma watakila ma a zo a rasa imanin Allah ta'ala ya kiyashe mu muka faɗa cewa farko abin da ke fara ke fara faruwa yayin da mutum bawa ke zunubi to shine arrain arrain shine wato tsatsan zuciya shine yake fara faruwa to bayan an samu arrain sai a zo a sami wani abin da za a bame a bama bakin ita zuciya din shine alkhatm sai a bame shi sai a zama an an nane shi to shine al-khatm to bayan an samu al-khatm kuma daga nan kuma jidda aka idan mutum ya dinga zulmukawa cikin sabon Allah sai a samu al-qafl al-qafl sai a samu wani kwado da in aka bayan da tanga kun ga wato wani wani kwado kan kwado kan kwado ga ita tsatsa da ta masa yawa to ta riga ta baje da mai ta rufe har zuciyar ma baki daya ta zama baka baka zuciyar daga nan kuma sai a zo a samu wani abu mabami sai a bame zuciyar sai zan ba abin da zai shiga na shirya sannan kuma kafircin ba zai fita ba saban Allah ma ba zai fita ba to bayan an samu wannan sai a samu kuma alqaflu in zunubin ya zunubi sai a samu wani kwado sai a rufe zuciyar baki da to daga nan kuma shikenan ba wa tsakaninki da shari'a to wannan kuma sai Allah kuma wannan shine abin da mujahid yake faɗa kamar yadda at-tabari ke fitarwa ta hanyar hajjaj daga Abdul Malik ibn Jurayj ya rawaito daga Abdullah ibn Kathir al-Makki al-Qari daga mujahid ibn Jabr da wannan sanadi da da wannan abin da muka faɗa muka ce ar-rain shi ke fara zuwa sannan al-khatmu sannan kuma al-qablu mujahid ya ƙara yin bayani yadda wannan abu yake faruwa ya ƙara wato ƙara kusanto ma ɗalibansa kusa da kusa wato ya ƙara kusanto da abin abinda abinda al-qabr ya ruwaito yake haddathani Isa ibn Uthman ar-Ramli قال حدثني يحيى ابن عيسى عن الاعمش قال yake cewa Sulaiman bin Miran al-A'mash yake cewa arana mujahidun yadaw mujahid ya nuna mana hannunsa faƙala sai yake cewa kana yi rauna annal kalba fi mitil hada wato magabata sun kasance wato suna gani suna sanashe da junansu cewa zuciya kamar haka ne sai fito tafin hannunsa ya nuna wato zuciya wato ta tana da haske ne kamar tafin hannu inda tafin hannu ke da haske haka zuciya take da haske fa idza aznaba al-abd yayin da bawa ya zunubi zamban yayi wata yayi wani zunubi dhumma minhu sai ya zama wato wani bangare na yatsu sai ya zo ya ya tankwashe a cikin zuciya din kaga ya rufe mata ya dasa shi mata wani bangare da cikin haske sai a fara daga al-khunsar khunsar shine karamin dan yatsa din wa qala bi isba'ihi al-khunsar hakaza sai aka ce mujahid sai haka da hannunsa sai tankwashe ita wannan wannan wato karamin yatsa fa idza aznaba in ya kara yin zunubi bumma sai a ƙara tankwashe ɗaya daga cikin wato su yatsun nasa wa qala bi isba'in ukhra sai ƙara tankwashe wato wacce take kusa da karaman yatsa fa idza aznaba in ya ƙara yin zunubi kuma bumma sai ta ƙara tankwashe na gaba wa qala bi isba'in ukhra hakaza hatta dhamma asabi'ahu kullaha haka mujahid ya rika yi har sai daga baya duk duk wato yatsunsa sai ya zo ya rufe hasken tafin hannunsa baki daya to kaga wannan shine wato asalin abin da ake kira to shi tsatsa zuciya arrayin kenan da can tana fari sal daga nan kuma kana zunubi wani ana sake samun wani abu tsatsa a zuciya ka ƙara yi kuma an sake samun wata tsatsa a zuciya daga nan sai ta zo ta rika zuciyar baki daya ta zama ta yi ma zuciyar murfi qala sai yake cewa thumma yutbu alaihi bi tabi'in sannan daga ba idan wannan tsatsan ta rubuta da zuciyar sai a samu wani makami sai a bame zuciyar baki daya shine yutbu alaihi bi tabi'in qala mujahid sai mujahid yake cewa wa kan wa kana yarawna anna zalika ar magabata sun kasance suna ganin wannan abin shine tsatsa zuciya da ke farawa sannan sai a samu al-khatmu daga nan kuma sai a samu al-qafl Allah ta'ala ya tsare mu wannan isnadi isnadi ne la ba'sa bihi Yahya bin Isa Abu Zakariya Suwail ne kuma hadisin ya da inganta ko asar ya inganta Imam Tabari ya rubuta shi daga Muhammad ibn al-Ala Abu Quraib daga Wakil ibn al-Jarrah daga al-A'mash daga Mujahid saboda haka kaga anan a wannan aya mu alura Allah ta'ala cewa ya khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wato shi alkhatim shi mabami da ake sawa bama zuciya ne ake sa mabami a bame ta da kuma wato jin su jin anan ne ake samun wato alkhatim amma shi alghishawa ana samu ne a gani alghishawa ana samu ne a gani da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim nan za tsaya ne wato nan jumlar ta kare jumlar ta kare a haka sannan kuma fadin sa wa ala absarihim ghishawa sabo jumla ce abinda kake faɗa shine khatama Allahu ala qulubihim wa ala sami Allah ta'ala zai sa wani mabami sai ya bame zukatansu da kuma jinsu baki da to daga na jumla ta kare shi kuma ganin su ba wai bamewa ake masa ba a shi ana sa wani shawa ne wani wata yana ake sawa wani labule ake sawa dan haka ba zai gani ba sadaka shawa yana komawa wajen wajen wato al-absar ne shi kuma al-khatmu yana komawa wajen al-qulub ne da al-sam'u wannan shine wato abinda da yawa daga cikin malamai suka fada suka ce idan aka samu aka samu mutum a zuciyarsa aka samu bami aka bama zuciyar nasa ko aka bame wato a ganin nasa saboda haka ba zai fahimta ba duk abu wa'azin da ake masa ba zai gane ba ana masa wa'azin shari'a to ba zai gane ba duk wani wa'azi da za a masa ana cewa kaza wannan shine Allah ta'ala yake so shi ba zai gane ba zai kama wannan kawai ana ana yadda sani sannan kuma duk wani abin da ake son ya shiga cikin kunninsa ba zai ji ba saboda an riga an sa wani wani kwado da ya zama ya bame wannan wato jin nasa amma shi jinsa shi ganinsa ganinsa kuma ubangiji yakan sa wata yana ce yakan sa wata wani labule ne wani wata sutura ce da ta zama ta suturce ganin nasa sai ya zama ba zai ga gaskiya ba ko da ya ko da ya zo ya gita ta ka san wato idan mutum ya zama ya ci gashin ɗemuwa sai ya wuce wani gida ma da yake nema amma kuma ga gidan amma kuma ba zai gani ba saboda ya shiga cikin imuwa kwarai da gaske ubangiji ya riga ya sanya wani labule ko wata yana a irin nasa to shi ma haka wanda yake ya kauce ma gaskiya to ubangiji ya sa masa yana yana ganin gaskiyan gashi a hannunsa yanzu yanzu gaskiyan gaskiyan akwai wani gaskiya da wanda baya cin qur'ani ne babu wani gaskiya da baya cin qur'ani babu wani gaskiya da baya cin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda za ga ana ta karanta mishi waɗannan abubuwan ba zai gane ba ana ta ana ta karanta mishi ba zai gane ba kaga idan aka ce wa ala absarihim ghishawa idan kun duba a cikin qur'ani ku za ku ga an yi ma ghishawa an mishi dhamma an mishi dhammatani wa ala absarihim ghishawatun to haka ya kamata sai zama wa ala absarihim wannan sai zama mubtada ne ghishawatun sai zama khabar da mubtada marfu in ka karanta haka sai zama abin da kake magana shine a kan gannan su akwai yana akwai yana wacce take ta ta wato makantar da su daga ganin gaskiya baki daya to akwai daga cikin makaranta kuma wannan shine galibin abin da makaranta suka karanta amma daga cikin makaranta akwai wanda aka samu ya ce wa ala absarin qishawatan ya musu ya musu wasali sama to wannan shi kuma akwai akwai magana sai an yi takaliri kwarai da gaske shi in ka ce wa ala absarin qishawatun babu takaliri kawai mubtada da khabar ne saboda kai bujula ta cika amma ka ce qishawatan to inda iskali yake shine ai al-khatbu a larabci shi ne da ta'addi da ala ne sau da aka tuhe ina aka samu gishawata gishawata ya zama fulun bihi to me ya zama me ya ma'amul din samu me ya fa'ilin da ya zama ya mai da shi mafulun bihi to ko da wanda aka samu yana yana karanta wannan shine al-mufaddal yana rubutawa daga Asim ibn Abi Najud al-Kufi da wannan riwayar haka to ita kanta wannan hakan tana da tana da wato tana da mafita idan aka ci da daura wayan aka tana da mafita illa iyaka dai idan ka zo zaka kaddara wani fi'ili ne ubangiji sai ka ce waja'ala ala afsarin ghishawatan ubangiji sai sanya yana da wani labule akan wato zuciyarsu wannan abin da ka kaddara kenan za ka kaddara wani fi'ili wanda yake ma'zuf za ka kaddara wani fi'ili wanda yake an boye shi wannan shine abin da yake daidai amma ba zai fice wa khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa sai ka ce ghishawa kuma fuli na khatama saboda khatama yana ta'addi da alani shi amma shi ja'ala shine wanda yake bukatar mafulin bihi wanda shine aka share anan kamar yadda Abu al-Biqa Abdullah ibn al-Husayn al-Ukubri yake fada yake cewa dole sai dai a takaddara ja'ala a wurin nan kuma can sautul jafiya ai irin wannan ayan ta zo a haka Allah ta'ala yake cewa afara'aita man takhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi sai ce wa ja'ala ala basarihi ghishawa kaga ta'ala ne ta zo zaka sai ka je sautul jafiya ka aro wannan ka kasa ta anan wa ja'ala ala basarihi ghishawa sai Allah ta'ala sai sanya akan wato gannansa wani labule wani sutura wani wani yana wata yana wacce take za ta hana shi ganin gaskiya ko da ya gani ba zai ba zai ba zai gane gaskiyan ba wannan irin wannan fasara ita ce fasarar da Abdul Malik ibn Jurayj yayi yace al-khatmu abinda ake sawa a bama zuciya da da bama wato ji to wannan yana da alaka da kawai wato zuciya ne da kuma kunni amma ita wato shi wato ido abinda ake samu shine yana a samu wani labule da zai zai kasa ganin gaskiya din kamar yadda wato Abdul Malik ibn Jurayj yake fada saboda haka abinda ake magana anan an samu su wata yana ne da zai kange su daga ganin gaskiya daga ganin duk wasu fuskoki na shari'a duk wasu hanyoyi na shari'a to ba za su gani ba duk wani hanyoyi da za su ga da za su ga wannan ita ce shari'a da Allah ta'ala ya saukar a ban kasa to ba za su gane ta ba ko da sun gani wannan zai zama sakamako ne na ƙarya da suka yi sakamako ne na kafirci da suka yi tunda dama sun kafirce abinda ubangiji ya saukar na farko al'amari ubangiji sai ya saka ka musu wato mafi sharrin sakamako wanda yake daidai da abinda suka yi na kafirci nan Allah ta'ala sai ƙara cewa walahum azabun azim suna da azaba mai girman gaske a nan Allah ta'ala yana cewa zai yi musu azaba azaba mai radadi saboda kafirci da suka yi saboda kuma adawa da suka yi da waliyansa sannan kuma saboda koye sheda da suka yi Allah ta'ala kamar yadda aka sani yana son yayin da yayin da kake da wani sheda a kanka Allah ta'ala yayin da kake da wani sheda a kanka to wajibi ne ka fito ka bada wannan sheda din ka san cewa wani mai gaskiya ne to dole ka fito ka ce wani mai gaskiya ne ka san cewa wani annabin Allah ne an riga an faɗa muku shi a cikin littafin to wajibi ku fito ku ce wannan wannan manzon Allah annabin Allah ne to amma su ahlul kitabi yayin da suka yi sai suka boye wannan shaida din su ma kafirin qurayshawa sun san cewa wannan annabi da suke mu'amala da shi bai taɓa su ƙarya ba babu yanda za a yi a samu mutum ya baya ma mutane ƙarya amma kuma ya daga kai kawai sama ya ma ubangiji ƙarya to sun riga sun san cewa ubangiji manzo Allah baya ma mutane ƙarya to ta yaya zai ma annabi zai ma kuma ubangiji sa ƙarya to kaga wannan wato wannan share wannan shirin da suka yi da kin bada wannan shirin da suka suka koye wannan shirin to sai ubangiji sai hakan ka musu da wato al-khatmu ala qulubihim wa ala samihim sannan kuma ya sanya gishawa akan wato ganin su yana bana ubangiji ya sha makance su da tsakanin su da shari'a ko da sun ga shari'a ba za su ba za su wato mika mata wuya ba saboda haka kuma kaga nan sufofi ne na kafirai ubangiji ya gaya mana sufofin farko shine wato kafirci da suka yi kafirci da suka yi na farko shine yanda suka kafirce ma Allah da manzon shi Allah ta'ala ya aiko manzon shi suka ce ba su imani da shi ba sannan kafirci na biyu kuma shine yayin da kuma suka koye shaida sun san cewa mutumin nan mai gaskiya ne amma kuma suka ce su ba mai gaskiya bane suka ma ce mishi makareci suka ma cewa majanuni ne ko abin da ya kama da haka wannan shine kafirci na biyu kafirci na uku kuma yanda kuma suka yi ta kokari wajen su kashe su kashe kudin su su kashe dukiyan su wajen su su kange sauran mutane daga bin tabarkin ubangiji su karke wato su kange wato duk wani wanda yake sai manzon Allah sai su kange shi daga daga bin hanyar manzon Allah ita kanta to kaga wannan shi ma wato wannan shi kashi wato wannan zunubi ne to sannan kuma suka wato hada wannan da kuma wato cuta na na zuciya da ubangiji ya sallalo akan su shine alkhatimu da rufe zuciyar da yayi da ko da sun gaskiya ba za su gane ba to wannan shine wato sakamakon duk wani wanda yazo ya yayi kafirci Allah ta'ala ya ce duk wanda yazo ya kafirci to wannan shine sakamakonsa da wannan ayoyi ne guda biyu Allah ta'ala ya adunkule ya gaya mana wasu sufin kafirai zalla kafirai da ba galibi ko dai a samu wanda ke kafiri ne a shi jagora ne ko kuma a samu a shi ba jagora bane shi mabiyi ne to dukkansu abinda ya hada wato siffarsu da ta hada manyan da kananan a cikin kafirai shi na farko a takdibu bil kutubi wa rusul suna wato ƙaryata abinda aka aiko musu na manzanni kuma suna ƙaryata abinda aka aiko musu a na littattafai da aka saukar musu sannan abu na biyu kuma za ka same su kuma suna izgilanci ma ayoyin Allah ta'ala domin dalilin da ubangiji ya sanya ya sanya musu wannan rufi a cikin zuciyarsu shine izgilanci da suke ma Allah ta'ala da manzon shi to dole za ka samu kafirai suna da wannan ɗabi'a na guda biyu kaga na farko sun kareta na biyu kuma sun yi isgilanci na biyu na uku kuma suka suna adawa tsakaninsu kuma da masu shirya duka suna adawa wato ba wai kawai sun ce basu imani bane suka koma gidansu a'a suna nan suna neman su waye yake neman imani sai ce yanzu kai ka yarda karka imani da wannan mutumin ka zo mu taimaka mu juna mu ga bayansa to kaga wannan shine mu'aratu auliya illahi ta'ala kaga wannan shine dabi'a na uku na kafirai dabi'a na hudu na kafirai kuma shine wato suna kuma banda taimako da suke da jikin su kuma suna taimako kuma da kudin da Allah ta'ala ya ba su suna taimako da kudin da Allah ta'ala ya ba su lalle Allah ta'ala yake cewa wanda suka wanda suke zama sun kafirta ma suka sun kafirce ma hanyar ubangiji yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabu za su ci gaba da kashewa kuma daga baya kuma ta zama da dama a wajen su sannan kuma ubangiji kuma yake ba da labarin za a rinjaye su to wannan duka sufofi na kafirai ko yaushe ka samu ko kafiran yau ko kafiran jiya ko kafiran shekaran jiya dole ka same su wani ɗabi'an guda hudu dole ka same su da karaita manzanni manzan Allah ce su ba su jira abinda aka aiko shi ba sannan kuma za su dinga izgilanci masa za su dinga karin cewa kai ka yadda su ta dariya sannan kuma za su ci gaba da adawa da da jikinsu sannan kuma za su yi adawa kuma da dukiyar da Allah ta'ala ya ba su amma Allah ta'ala ya riga ya faɗa mana cewa idan muka yi haƙuri ke kuma kyakkyawan lamari yana tare da masu takawa to a nan Allah ta'ala ya gama magana kan sufufin kafirai sufufin kafirai saboda su sufufin su a fili yake duk wani wanda ya kafirce ma Allah ta'ala da manzon shi to wannan sifarsa a fili yake da haka da an ce da an faɗa garin kafiran ma za ka ce ai wani ai kafirai ne waɗannan saboda haka a aya bi kacal ubangiji nan ya dinkule ya dinkule dabi'a su ya gaya mana yanzu Allah ta'ala zai shiga bayani akan kuma su kuma munafikai ayi goma sha uku ne ubangiji zai ci gaba da kawo tsohon munafikai saboda lamarin su yana koyewa mutane nan dole ana bukatar a ƙara wato yalta bayani a shimfiɗa bayani masu tsawo a faɗi sufufi masu yawa a kawo misalai a buga misalai masu yawa yadda kowa da kowa zai gane misalan wato munafikai ba kuma a nan kaɗai ba Allah ta'ala ba wannan sotul bakara kawai ya magana munafikai ba idan an ji adu bara'a kusan ita ce alfadul habaki da ita ce take bankaɗe asirin duk wani munafiki bayan wannan kuma idan ka sako kasa kuma akwai sotul munafiquna bayan wannan kuma akwai wani bangare sutun nur ubangiji ya ta magana akan wato sufufin munafikai ba dan komi ba saboda ana iya samun munafunci iri biyu ne ana samun annifaqul amali da annifaqu al-i'tiqadi annifaqul i'tiqadi shine wanda ke fitar da mutum daga musulunci mutum a cikin zuciyarsa ma shi kafirci ya binne abin sa to wannan kaga shi da ma bundan ba musulmi bane ba to amma shi saboda yana wato yana da kirkita musulmai mumunai yana da kirkita su ba sa gane shi sai zama dole sai an gaya mun an gaya mana wato sifofinsa saboda ka anisance shi sai an gaya maka sifofinsa iri iri saboda ka nisance shi in ka ga in ka gane shi wannan shi sa wato a cikin waɗannan ayoyi da kuma ayoyin mu ta ubangiji ta bayan ita ba mu labarin sifan munafikai sannan kuma a cikin wato musulmai ana iya samun musulmi amma da annifaqu al'amali yana da wani wasu dabi'u da ya kama da munafikai a ciki shi asalinsa ba munafiki bane amma yana yin ƙarya yana cin amana yana kaza yana kaza abin da yake wannan sifofi na munafikai to idan kaga kana da kamanceceniya da wasu daga cikin sufofin munafikai abin abin da Allah ta'ala yake so da yake ga maka waɗannan sifofi shi da kai kokari ka tsarkake zuciyanka kai kokari ka tsarkake zuciyanka daga wannan hali saboda kar wannan ya je jawo maka wato munafunci babba munafunci wanda yake a cikin zuciyanka baki daya Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala yake yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin a cikin mutane zaka samu wanda yake zuwa da bakin sa yana cewa min imani da Allah mun kuma yi imani da ranar karshe alhali kuma su ba su in ba sa cikin mu'minai ƙarya suke su ba mu'minai ne ba a nan Allah ta'ala yana ba mu labarin wato munafunci da ke cikin zuciya ta yadda mutum zai wato binne kafirci a zuciyarsa amma kuma sai ya bayyana musulunci ka ko daga nan wato nan zaka fahimci zaka fahimci inda wato munafiki ke rikita lamarin musulmai baki daya saboda shi ya ji la ilaha illallah ya faɗa sallan da kuke yi yayi azumin da kuke yi shi ma yana yi duk wasu abubuwa da kuke na ibada shi ma yana yi to saboda haka kaga yana dole zai zo da wani abubuwa da ke rikita ku amma duk da haka kuma ubangiji sai ya wato tunda a cikin zuciyarsa akwai munafunci akwai yanda zai yi dole sai ya matse shi ya dinga nuna wasu ɗabi'u na munafuncin saboda haka duk wani mai hankali idan ya ƙara natsuwa zai iya gane shi wannan shi da Allah ta'ala yake faɗa mana sifofin munafukan anan anan kaga Allah ta'ala yake cewa yaqulu amanna billahi yana suna cewa sun yi imani da Allah wa ma hum bimu'min kuma ƙarya suke suwa mu'minai ne ba wannan shi ne siffar mu'mini siffar munafiki na farko munafiki na farko shine wato zaka zaka ga ya ce kaza ne kuma alhali ba kazan bane a cikin zuciyarsa Allah ta'ala can wata aya suratul munafiqun Allah ta'ala ke ƙara gaya mana cewa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu ya wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ta'ala ke cewa wallahu yashhadu Allah yana shaida cewa lalle munafikai munafikai ƙarya suke yi to wannan shine wato alama munafiki na farko ka gani wato ƙarya a bakinsa ƙarya a bakinsa zai zo ya ga maka in ya zo ya haɗa kai wata magana zai ga maka daban in kuma ya je ya haɗu da wani kuma wani magana zai ga mashi daban to wannan alama yana cewa shi wannan mutum munafiki ne inda yana yin wani irin irin wannan addini to wannan yana cewa shi munafiki ne wannan shi munafiki wannan shine alama shi na farko da Allah ta'ala ya gaya mana a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san da yake maka da san da yake maka wannan wato babu ba wani munafiki a baka sai dai kawai daga wato arna tsantsa sai musulmai tsantsa wato a cikin muhajirai da cikin wanda suka imani da manzala ba wani munafiki saboda a lokacin ai me zai sa ai munafinci manzala dai ba kanji yake da shi ba kaga ba wanda zai sa ai munafinci su su ne masu raunin hasali ma hijira ake yi da haka duk wanda kaga ma ya nuna imanin nasu da wannan wato tantagaren imani ne imani ce ya sanya imani ne ya sanya wato ya nuna ana da iya samun wanda zai dan ji tsoro sai ya dan boye imanin nasa amma dai baya boye kafirci wannan wato maka ba gida je ba gida ne na na munafinci ba wani gida ne na imani dan tsa sai dai kuma ana samun wato wanda suke su kuma kafirai ne dan tsa su kuma suna nuna kafirci su a fili mazala ya kawai hadu da wato matsala ta munafinci ce lokacin da ya je madina lokacin da ya je madina da wasu wanda suke a gefen madina ana aka samu munafikai abin da ya faru a mazala da ya je samu mutanen madina ya sami akwai tsakan safa al-aus da al-khazraj al-aus da al-khazraj su waɗannan larabawa ne kuma suna akan addinin larabawa mazala ya zo same su na bautan gumaka da sauransu sannan kuma banda su kuma sai mazala ya zo ya sa halin da kuma wato yahudawa a wajen akwai yahudawa saboda tsirkaniya da suka dinga samu da kuma abubuwa da suka dinga samu na yaƙiƙeniya suka dinga yin hijira wasu je can wasu je can to an samu wasu daga cikin yahudawa sun zo sun zauna a bangaren madina to waɗannan yahudawa su ne yahudawan banu ƙuraiza wanda kuma su kuma suka kawance da kuma aus sai aka samu kuma banu kainuka wanda suka kawance da khazraj sai aka samu kuma banu nadir waɗannan yahudawa ne su suke madina suke madina su kuma a cikin wato a cikin wato su aus da khazratin akwai kuma waɗanda su shugabanni ne kamar abdullahi ibn ubay ibn salul shi kuma shugaba ne shi shugaba ne ko a jahiliyan a lokacin shi ke zama kamar yake musu yake musu jagoranci suna yaki tsakanin su amma tare da haka dai wato suna suna kaddara shi suna wato girmama shi to sai ya zama da lokacin da manzo Allah ya zo ana sa ran ma za su zama sun mai da shi kamar jagora ne na kabilun baki daya wannan ina son a fahimci yadda abin da manzo Allah ya zo ya cidda ne su kuma wata ɗarnancin yahudawan suna su suna da ilimin littafi suna gaya ma larabawan madina cewa annabin zamani fa muna nan muna jiransa idan ya bayyana za mu imani da shi kaza kaza kaza kaza kaza to amma Allah ta'ala cikin hikimansa da ya tashi aiko wannan annabin zamani sai ya aiko shi a cikin larabawa sai ya aiko shi a cikin larabawa su kuma wannan sai suka ji hasada kaga abin da zai ya fara kawo munafunci su a bangaren su kenan wajen koyi shi da sannan kuma shi kuma abdullahi bin ubay bin salul shi kuma da shi da wasu daga cikin ire-irensa su kuma suka samu wato irin abin da ake cewa disappointment wato abin da wato saran da yake yi a sashi ya zama shugaba to ba a sashi ba manzo Allah ya riga ya zo sai zama duk mutanen shi sun je sun shagalta da musulunci sun bar shi shi kuma sai ya ji a cikin zuciyarsa cewa yanzu kuma duk abin da yake nema na na mulki da shugabanci zai bai samu ba to sai ya ji a zuciyarsa cewa baya son musulunci baya son manzo Allah to sai ya rika bi kuma sauran mutane yana musu wannan barbadan wannan tunani din su kuma yahudawa da suka samu abin da suke so sai suka haɗe da shi to da shi da ire-iren sa anan ne aka samu da kai waɗannan wannan bangaren kenan shine Allah ta'ala kaji kaji ga wanda ya kanta sira zaka ji ana tabba magana cewa da yaji yakin Uhud yakin Uhud kawai an je za a je yaki wannan wannan fadan sai je fauce wasu mutane 300 an je tun a lokacin ma yakin Uhud a can a farko da aka fara samun matsala matsala ya yi rinduna na wajen dubu daya an je za a tafi za a je a tunkari arna ƙureshawa shi ke na kawai sai shi kuma ya mutu wani hudu ba na banza na wufi kawai sai ya ɗauki ɗari uku haka suka bi shi sau cuta bola ne ya za a da shi to ban da shi wannan kuma ba haka zalika da aka je can gautul hazam wannan yaƙi na na gwaiwalo da aka je to shi ma wannan kawai sai a lokacin da aka zo aka yi ma musulmi kawanya maimakon ya rika yin faɗin wasu maganganu da zai dinga kara wa musulmai karfin gwiwa sai ya rika cewa a ai shikenan ai ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura kaza kaza kaza kaza ka ire iren waɗannan manganu wanda suke za su dinga karya wato laban gwiwan mutane to ire iren wannan shine yasa aka samu munafikai a cikin al-Aus da al-Khazraj a cikin wato wanda suka ce sun musulunta a Madina ba su da yawa amma dai akwai su sannan kuma aka samu su kuma a cikin Yahudawa su kuma suna taimakon su suna suka cigaba taimakon su Allah ta'ala ya bamu labari a cikin ahzab ire-iren waɗannan ɗabi'a na munafikai Allah ta'ala ya kitawa idza qul munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura har zuwa ƙarshen abin da Allah ta'ala ya faɗa na na abin to banda waɗannan an kuma samu munafikai kuma a gefai a gefen Madina daga wanda suke wucen nesa yan ƙauye kuma su yan ƙauye musamman a wancan lokaci larabawa babban abin da suke ba ta so su za su bi wani jagora guda ɗaya wani jagora guda daya da zuwa gare shi za a rika kai wasu hukunce hukunce to ba sa so to kuma wannan manzo kuma kun ga abin da yake zuwa musulunci abin da yake kira zuwa gare shi kenan a zo a sallama ma qur'anin sunna to zai kasance su kuma wato waɗannan kauyawa idan suka musulunta suna nesa da addini shi kenan sai ya zama wato imanin bai karfi a zuciya ba ya zama ana samun dan sofai na munafunci da sauransu sai da aka yi gwawa da su sai da aka wasu wasu daga cikin su baya baya manzo Allah ya koma ga Allah ma sai har da sun yi shine Allah ta'ala su ma ya faɗa cewa al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasulihi shi ma su ma to anan ne aka samu munafikai kaga anan wato babu munafikai a muhajirai mutanen wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina babu su dole ya ce wai a cikin a cikin Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali akwai wasu munafikai to wannan yayi yayi ma sahabbai ƙarya saboda to me ya zasu yi su tunda wato suka karɓi musuluncin ba su cutuwa suka rika yi in ma idan idan wato musuluncin cutuwa ne a wajen su aka shike sai su koma wajen wasu qurayshawa kawai tunda a lokacin Abubakar babban mutum ne a cikin su in yace ya koma ya bar addinin musuluncin me zai rige shi da shi to wannan sune wato abin wadanda ubangiji ya zo ya cidda wato wannan wanda wato manzo ya zo ya cidda suna da munafunci tare da su nan wato anan ana maganan munafikai wanda manzo Allah yake mu'amala da su a Madina da kuma da suke gefan Madina to fadan Allah ta'ala yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Allah ta'ala yake cewa sun ce su mu'minai alhali su ba mu'minai ne ba a galibin malaman tafsiri anan sun ijma'i ba ma galibin ijma'in malaman tafsiri akan cewa wannan ana maganan wato kafirai ne munafikai wanda suke Madina da bangaren Madina kawai ba ana maganan muhajirai ba kamar yadda wasu 'yan shi'a suke nema su faɗa su cewa ana fa'a muhajiran ma akwai akwai munafikai wannan ba ba sun san abai duk ijma'in malamai mujahid ibn jabr qatala ibn da'amat as-sadusi kamar da abdurrazzaq ya rubuto daga ma'mar al-hasan al-basri abu al-aliya isma'il ibn abi karima as-suddi al-malik ibn jurayj da sauran duk malamai na magabata sun yi ijma'i kan cewa a wannan aya ana maganar wato munafikai ne wanda suke madina da bangaren madina da wanda suke gefen madina ba a wanda suka ba a ci muhajirai ba Allah ta'ala anan da ya ce wa mahum bi mu'minin yana kore maka yana nuna maka cewa wannan shine alama na munafikai na kurkusa duk wani munafiki alamar sa na kurkusa shine ya ce maka kaza ne kuma alhali ba kazan bane ya ce maka imani alhali kafirci ne ya ce maka eh ne alhali a'a ne wannan shine wato alamar munafiki na kurkusa wanda musamman wato munafunci na addini fadin sa Allah ta'ala da ya ce wa mahum bi mu'minin kuma malami suka ce nan akwai radi da Allah ta'ala yake yi ma murji'a murji'a da yan jahamiya masu cewa wato imani wato sanin Allah ta'ala ne kadai da kuma fadansa da baki saboda anan idan da kusan murji'a da sun bi jaham ibn safwan suke cewa al-imanu al-ma'rifa imani kawai shine kasan Allah daga baya suka ce to kasan Allah kuma ka gaskata shi kuma ka fada a baki to idan ka ce zaka fada a baki kaga adam wato ko a zuciya idan ka ce in ka ce in ka binne kafirci a zuciya kaga ka zama mu'mini kenan a wurin su to anan Allah yana musu raddi da yace ma hum bi mu'minina yace su ba mu'mine ne ba kaga yana nuna cewa duk wanda yace shi ya imani alhali da bakin sa to bai zama mu'mini ba sai har a cikin zuciyarsa ya zama yana da imanin har kuma a cikin aikace aikacensa kuma yayi wani aiki da yake gazgata imanin sa Allah ta'ala sai ya cigaba cewa yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna yadarayya ga Allah ta'ala ga mummunai kuma wa ma yakhda'una illa anfusahum ba su yadaran kowa sai kawunan su wa ma yash'uruna busan haka ba Allah abin da Allah ta'ala ke magana anan wato suna suna wato yaudarayya ta hanyar nuna ma nuna imani da kuma binne kafirci a cikin zuciyarsu suna nuna imani da bakin su kuma suna wato binne kafirci a cikin zuciyarsu suna tsammanin wannan abin a wajen ubangiji zai musu amfani wato kaga yadda dan adam hatta ubangiji da ya halicce shi ya manta cewa ubangiji shi ya halice shi ya halice wayansa ya halice hankalinsa baki daya yayin da wato ya dan adam ya zama ya zarmuka cikin ma'asi ya zarmuka cikin sabon Allah sai ya rika zamanin cewa har ubangiji sama zai masa wayo har ubangiji sa zai da ya halice sai dinga tunani zai masa wayo kaga anan suna yaudara ma ubangiji suna yaudara ma mu'mini suna ganin kuma har a wajen ubangiji ubangiji ba zai gane su haka ba Allah ta'ala shine yake ba su labarin cewa wannan abin da suke na yaudara ba su yaudaran kowa sai kawunan su saboda ubangiji ya riga ya musu wani talalatin wato idan suka je za su ga sakamakon aikinsu ya musu talala ta yadda wato a duniya sai ya ce to a rike musu jinanansu ka a far musu kafirai munafikai yayin da suka ce su kafir su mumunai ne suka faɗi imani suka ce la ilaha illallah a bakin su to Allah ta'ala zai ya bada izini a kiyaye musu jinanansu a kiyaye musu dukiyansu to kaga ai wannan za su kamar su yi ma Allah wayo kuma eh ya saka masimman mumune waye kuma simman Allah waye shi wa shi ubangiji yana musu talala ne hakan da suke yi bukata ake yi su mutu a haka in suka mutu su mutu cikin kafirci su cikakken kafirci cikakken kafirci idan aka je kuma sai yayin da suka je ake aka kira kowa da kowa ya zo ya zo ya bi abin bautansa dan Allah ta'ala zai yi shirar tashin kiyama ce kowa ya bi abin bautansa to daga nan su ma munafikai sai su ga kamar za su iya yi ma ubangiji wannan munafincin da suke masa a duniya tun aka ce ku zo ku yi wato sujada sai ba za su iya ba kaga wannan nan ne wato Allah zai ƙara bankada su sannan kuma Allah kuma zai ƙara bankada su a waje na biyu shine wajen da za a je siradi za su ga didda haka ubangiji zai ba su wani zai ba mu wani haske to su sai su je wajen siradi za su za su wato za su ketare wannan siradi sai Allah ta'ala sai ya bishe wannan hasken nasu sai zama su kuma sun sun shiga cikin wato duhu baki da kamar da zamu zo mu ganta wannan aya take magana akan wannan saboda kaga anan ubangiji suna yaudarayya suna tsammanin cewa su suna yaudaran ubangiji ne shi ma ubangiji sai ya kyare su haka shi ma sai ya sakan ka musu da sakamakon yaudaran su a nan kaga kaga ubangiji shi ma akwai irin abin da yake musu akwai abin da kitsa musu shi sa wata aya ke cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum shi ma ubangiji yana musu wannan hida'in da yake masa wato yanda suke yin mummune cewa ai mun imani a baki amma a cikin zukatan su kaza kaza kaza kaza shi ma yanzu a duniya sai ya bar su ce to ku kyale su ba haka suka fara ba to ku kyale su ku kyale su ku ci gaba da musu mu'amala na musulmai amma idan an je lahira kuma za a sama wato rarrabewa tsakanin musulmai da wanda da wanda yake suke ba munafikai ne su a lokacin da wato nadama ba zai amfani ba Allah ta'ala ya ce yukhadi'una Allah suna yadarayya ga Allah ta'ala kaga wannan shine wato ce la ilaha illallah kamar da magabata suka faɗa za zo filin ce la ilaha illallah mun mumunai ne su ma rantsa da Allah su ce ai su suna sallah suna azumi kamar yadda wato qatada ya faɗa kamar yadda ibn jarir yake faɗa kamar yadda kuma al-malik ibn juraysh shi ma yake faɗa suka ce wannan duk suna ana maganan sun zo sun nuna wato abin ne a bakin su ba wai kawai sun zo sun sun yi tarayya da musulmai wajen sallah ba a'a sun sun faɗa ma ƙuruƙu a cewa su musulmai ne kaga akwai wanda zai za ga kawai shi shi dai bai ce maka shi musulmin bane amma kuma dai bai bai zuwa ya cutar da musulmai kaga wannan shi da marasa dan sauki sauki akan wanda zai ce maka shi musulmi ne kuma za a zo idan za a yi wani mitin na musulmai tare shi za a yi alhali kuma shi ba musulmin bane zai ce la ilaha illallah kuma saboda wato a kiyaye mishi jinin shi saboda a kiyaye mishi mutuncin sa a kiyaye mishi komai nasa alhali shi ba musulmi bane anan da ya ce yukhadi'una kaga ala wazni mufa'ala aka ce mufa'ala aka ce daraba idan aka ce baraba shine wanda wani bangare guda biyu suke yadarayya da juna din aka ce baraba wato wani ya duka wani ya duka ce barabtu fulana ko baraba zaidun wa amru zaidu da amru sun yi dokayya da juna wani shi ya doka shi zaidu ya doke shi ma abu ya doke shi to anan da aka ce mukhada'a yukhadi'una Allah suna yaudarayya ga ubangiji anan wasu malamai suka ce to me wannan me yake nufi Allah shi ma yana musu yaudara su ma suna Allah yaudara koko a wannan ma'anar mai take magana koko a ana maganar yukhari una ma'anarsa shine su ne kawai suke ma Allah yaudara amma ubangiji shi baya yaudara tunda yaudara bai dace da ubangiji ba wasu malamai malaman larabci suka ce a nan yukhari una ma'anar shi ya khada'una ya khada'una wato suna yaudaran ubangiji suna yaudarar wato wanda suka imani amma ubangiji shi kuma tunda ya san abin da ke cikin zukatansu sai yake bayyana lamarin su yake bankade su suka ce wannan bai da bambanci da akan in kace safara in kace safara shi ba ma'anar shi yayi tafiya ai ba dole sai mutane biyu suka tafiya ba in kace aqaba kai kai ma wani uquba aqabtul mudniba to kaga anan ba dole sai shi shi din wato kai kai din shi din ya maka uquba ba kai maka masa uquba ba to sai suka ce wannan shine ma'anar wasu suka ce a'a anan tabbas akwai mukhada'a din akwai wato yaudarayya da suke yi su sun yaudara ubangiji ta yadda suke nuna wato musulunci amma suke binne kafirci ubangiji shi ma sai ya bar su ya saka musu sakamakon yaudarar su wannan yaudarar da ubangiji shi ya musu yaudara ce ta adalci su kuma yaudarar da suka yi masu suka yi mashi yaudara ce ta zalunci su yayin da suka ce sun yi imani wannan zalunci suka fi kansu shi kuma ubangiji yayin da shi ma ya yi musu irin ya saka musu yaudarar da suka masa to wannan adalci ya musu ala jihadil muqabala ya musu wato shi ne ta yadda zai bar su ya bar su a duniya ka a taba su idan an je lahira kuma su yi tsammanin kamar za su shiga aljanna su ma kai tsaye kawai sai a ce musu ai ku ba kwa ciki haka wannan ai kamar shigo shigo ba zurfi ne aka musu to wannan shi al-mukhada da Allah ta'ala ya faɗa kuma wata aya Allah ta'ala shine yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum lalle munafikai suna yaudaran ubangiji shi ma kuma ubangiji yana yaudarar su sani ba sau tunda zai sakan ka musu sakamakon wannan yaudaran nasu Allah ta'ala sai cewa ma ya khada'una illa anfusahum ba sa yaudaran kowa sai sai kansu wato su abinda suke yi na yaudara din kansu kawai suke yaudara su sani ba wannan kusan galibin makaranta na kufa haka suka kanta cewa ma ya khada'una wato babu alif wasu makaranta sun kanta cewa ma yukhadi'una wasu makaranta suka ce kaman Asim ibn Abi Najud al-Kufi da Ali al-Kisai da Hamza haka zalika ma Abdullah ibn Amir ad-Dimashqi sun kanta cewa ma ya khada'una ba sa yaudaran kowa sai kansu wasu kuma suka ce wa ma yukhadi'una wannan ita ce wato ruwayan galibin yan Hijaz kamar Nafi ibn Abi Nu'aym al-Madani Abdullah ibn Kathir al-Makki da kuma har ma Abu Amr al-Basri suna kan tashi yukhadi'una to dukan su idan ka dauka kace wa ma ya wa ma yakhadi yukhadi'una ko wa yakhda'una abu dai zai dauka duk da ibn ibn ibn Jarir yana ganin yukhadi'una wa ba daidai bane bai kamata daura ruwaya ba wai kila wannan sun yi kuskure ne shi kamar yadda aka sani yana daga cikin abubuwa da malamai ke masa gyara shi kuma zai samu kira'a ta tabbata shi kuma sai kokarin cewa wancan ta wancan inganci duka ta sun inganta duka ana faɗa kamar yadda muka faɗa cewa a larabci ma ana cewa yukhadi'una ana cewa yufa'ilu amma kuma ma'anarsa shine yaf'alu din kamar yusafiru ma'anar shi yayi tafiya yu'aqibu ma'anarsa yayi uba ba dole sai an samu wannan mufa'ala ba tsakanin mutane guda biyu sai zaman yukhadi'una ana maganar wato ga ma yukhadi'una illa afsan kusan duk ma'anarsu daya ana magana cewa ba sa yaudaran kowa sai ubangi ba sa yaudaran kowa to sai kawunan su amma kaga shi yukhadi'una na farko daban yukhadi'una na farko wannan shi daban shi yukhadi'una wani ana magana cewa ubangiji shi ma yayin da suka masa yaudara shi ba sai ya musu wani abin da yake talala ne mai kama mai kaman wato abin nan kamar yadda yake faɗa wala yasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim inma numli lahum liyazadu ithma Allah ta'ala anan kaga sai yake cewa kar su tsammanin abin da muke musu na wato shigo shigo ba zafi kawai wato muna musu ne saboda wato wannan alkhairi ne a wajensu muna musu ne haka saboda su ƙara yin laifi da yawa su yi laifi da yawa ubangiji kuma sai ya kama su walahum azabun muhin sana azaba mai mabulakaciya azaba to kaga wannan shine abin da ubangiji yake faɗa na muhada'a da yake musu Allah mazala yana cewa inna laha la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflitu har sai yayin da wato ya ya wato ya danke shi to ba zai kubuce ba to wannan shine wato abinda ubangiji yake yake yi masu kafirai munafikai yayin da suke nuna ma musulmai cewa su mu'minai ne to shike ne sai ubangiji sai ya bar su da abinda suka yi da'awa ya bar su da abinda suka yi da'awa ya kuma ce a kiyaye musu jinanan su a duniya amma kuma tare da haka sai ya rika bankade su ana iya gane wasu daga cikin sufofin su idan kuma an je lahira kuma ubangiji ba zai basu ba zai kara bankade su baki daya to wannan shine abin da mukhada'an farko amma na biyu kuma wa ma yukhadi'una ko wa ma yakhda'una ana magana cewa kuma ba sa yi ma ba sa yi ma kowa kece sai kansu tunda ai ubangiji shi shi ai yana maka sake ta ne baya maka sake ta wa ma yukhadi'una illa anfusahum abinda suke yi shine wato suna maka kansu ne keta wa ma yash'uruna alhali busan haka ba busan abin busan abin da suke yi maka kansu suna kwayan kan kwaran kansu ne busani ba tunda duk abin da suke yi ubangiji ya sani ubangiji kuma zai ba su labari ubangiji ya riga ya sa an rubuta an taskace duk abin da suka aikata ko abin da suka kudirce ko abin da suke faɗa a bakunan su saboda idan aka je lahira ubangiji zai zai tara su in tara su kuma shikenan sai ya bankade su gaban gaban kowa da kowa yana cewa su waɗannan munafikai ne a cikin wannan al'umma Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala sai ya ƙara cewa fi qulubihim maradu a cikin zuciyarsu akwai wata cuta fazadahumullahu marada Allah ta'ala sai ya ƙara musu wata cutan akan cutansu walahum azabun alim bima kanu yakdhibuna suna da azaba mai radadi saboda abinda suka kasance suna yi na ƙarya na cewa sun imani alhali ba su imani ba almarab na farko malamai galibin ulama usalaf abinda suke fassara ta da shi shine wato zu wato abinda suke suke da shi na cutan kafirci din wannan cutan kafircin da suke yi cutan wato munafunci da suke kalubalantar musulmai da ita to ita ce Allah ta'ala ke bada labarin cewa fi qulubihim marad a cikin zuciyarsu akwai wannan cuta ta munafunci wasu malamai suka ce almarad ana ana maganan cuta na munafunci da ta zo to a annabiyin kuma sai Allah ta'ala ya ba su wata cuta kuma wacce take ba ta munafunci ba cuta ta zunubi wataƙila suna yin zina wataƙila suna yin kaza wataƙila suna yin kaza amma dai wannan galibi ba shine tafsirin da malamai suka fi tafiya a kansa ba abin da suka fi tafiya a kansa shine Allah ta'ala sai ya ƙara musu cutan munafuncin nan nasu akan wannan munafuncin nasu wai kara mu wato sai wannan abu ya zama ya yi girma ya zama ba za su imani ba sai wannan ya zama datti da akan datti sai ubangiji sakan kawo musu da wannan almarad na biyu saboda almarad na farko almarad na farko shine munafincin da suka yi ma ubangiji cutan cutan farko shine munafincin da suka yi ma ubangiji shi ko ubangiji sai ya kara musu cuta cutan munafinci akan wannan munafincin da suke da shi a da wato haka mun kafirai a baya su kafirai a baya sun ga sun ga wato gaskiyance sai suka wato birz da ita ubangiji kuma sai ya sanya rufi a zukata a zuciyarsu su kuma munafikai a nan dama cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya na munafunci da suka yi munafuncin shi kuma ubangiji sai ya dauko wata cutan kuma sai ya kara musu suna haka suna so suna ji suna gani ba za su yi imani ba Allah ta'ala wannan shine shine ya dinga bada labari a suratu bara'a idan an ji annabi za a ga inda ubangiji ke faɗa cewa ya dinga kara musu arrijis cuta kan cuta to wannan shine abin da wato malamai ke faɗa Allah ta'ala ce bi ma kanu yakdibuna ba wai ya musu haka saboda zalunci ba bai musu haka saboda zalunci ba dalilin haka shine abin da suka suna yin ƙarya yakdibuna wato suna yi wato manzon Allah da sauran mu ne ƙarya wannan shine kamar da muka faɗa babban sufan kafiri baki da munafiki baki da shine yana yi ma musulmai ƙaryan cewa shi mumuni ne alhali shi ba mumuni ne ba wannan idan ka karanta shi da yakdibuna yakdibuna wato suna yi ma mumunai ƙarya suna cewa su mumunai ne alhali su ba mumunai ne ba a wata riwaya kuma wata kira'a kuma aka ce bi ma kanu yukadibuna abinda suka ce suna ƙaryatawa na wato ayoyin ubangiji to duka duka kuma sun tara sifofin na guda biyu na farko ga suna yi ma manzon Allah da mumunai ƙarya suna cewa min imani bi su imani ba kaga wannan ƙarya suke yi sannan kuma yukazzibuna bima anzalallahu ta'ala ala rasulihi suna ƙaryata abinda ubangiji ya saukar akan annabin annabinsa kaga duka waɗannan abubuwan guda biyu ya tabbata akan su dan haka idan ka karanta yakzibuna a wannan riwaya da muka karanta wannan yayi in ka ta yukazzibuna to wannan ma'anar ma tana ƙara fito da yakzibuna ita kanta cewa wato ba ƙaitawa kawai suka yi ba ba ƙarya kawai suka yi da bakin su ba a'a har ma suna ƙaryata abin da aka saukar ma manzon Allah ba suna cewa wannan abin da aka yi su bu su yadda ba Allah ta'ala ya ƙara cewa wa idza qila mai tsalle ku wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi ba kan ta to sun da ka
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
na'am Allah ta'ala ya ci- ya ci gaba da da yin bayani kan sha'anin wato su munafikai kaga a can aka ce na farko suna yin ƙarya za su ce sun yi imani a na biyu kuma aka ce kuma za kuma su zo su yi musu- su- su su kuma ƙaryata ayoyin Allah ta'ala a- a kira'an bi ma kanu yukadzibuna kaga suna ƙaryata ayoyin da ubangiji ya saukar ma manzansa sannan kuma Allah ta'ala ya ƙara cewa idza qila lahum idan aka ce musu la tufsidu fil ardi kar ku yi banna a ban kasa kalu sai su ce inna ma nahnu muslihuna ai mu jaraba muke yi wannan kuma sifa ce ta biyu kuma ta- ta uku kuma kaga shi munafiki wato yayin da ake cewa aka- wato duk abin da aka zo na imani na musulunci na abu ya bayan musulmai shi sai zo da wani abu ya ce ai saboda mutanen mu dole a riga nuna musu cewa abin da suke ba daidai suke ba yanzu misali kaga a yanzu aka wani lokaci an samu a musulmai a ce wani ya zagi manzo Allah sai sun kashe shi wani abin da suka yi ba daidai bane ba ka zuwa wadan wani ya zagi manzan Allah ku ɗauki doka a hannunku ba ba wannan musulmai mu musulunci ba inda aka ce ka ɗauki doka kawai da hannunka kai kadai a babu musamman alaƙa dokar da take da alaƙa da kashe wani to amma tare da haka idan wani ya in an tabbata misali an yi zagin kuma wani a- an kashen ba to ai wannan wanda suka kashe din kuma zalunci su bai kai zaluncin wanda shi kuma zaɓin da ya zagin ba to da shi kan da kafirci yayi ila an fahimci abin guda biyu to idan aka zo za a yi magana tabbas za a yi su waɗancan da suka yi wancan laifin za a musu faɗa za a yi musu faɗa a ce wannan abin da suka yi ba daidai bane wataƙila ma in an samu lima- limami wa- in ya ga akwai wata ganganci da yawa ya musu hukunci to amma ko ba daidai bane a daidai wannan lokacin da ake cewa a, su din ba su yi daidai ba kuma a samu wani a wannan lokaci kawai ya fito yana shi kawai ya zama a, ya dirama duk wato musulman yana nuna cewa dole musulmai su rika yin faɗin kirji a rika bari ana ana faɗin manganu da aka ga dama a matsayin yanci to wannan mai faɗin irin wannan maganan ana gudun kai zama wato munafunci shiga cikin zuciyarsa to kuma idan ka ce masa dan me kake faɗan wannan maganan abin da zai faɗa zai ce ai muna kawo gyara ne mu social reformers ne mu gyara muke son mu kawo muna son a a- a- a- a kawo gyara ne a cikin al'umma saboda ita ya za a rayu alhali alhali duk kowace al'umma kowace al'umma ko ina ne kuma an riga an san cewa akwai abin da ake ake kira no go area an riga san akwai inda ba a tabawa in aka taba wannan wajen to an ce an tsokolo rigima ce wannan kuma kowace al'umma ta da wannan abu ta da wasu abubuwa su sacred abubuwan ta wanda ba a tabawa to su alama kuma munafiki a cikin musulmai shi kuma shine yayin da wani musulmi ya wani laifi ta na'am watakila laifin yayi kuma ya kamata a mushi hukuba to amma kuma sai ya je kawai ya ki kallon wani ya ta kallon wani laifin ya ta yaya tashi amma kuma yayin da aka yi laifi na kafirci aka yi laifi na zindikanci aka yi laifi na munafunci shi wannan ba shi ya dame shi ba sai ya ci gaba da cewa ai wannan a kyale wani a basu sai wani abubuwan ma ko ma mai mai wadancan suka yi wani zaluncin da suka yi bai kai zaluncin cewa kafircin da aka yi ba wanda ya kamata a gane kuma idan ya zama a cikin musulmai ana samun wanda shi ake su kenan idan musulmai dan sun yi wasu abubuwa na'am ya kamata a yi musulmai fada ba daidai bane da zara an yi wasu abubuwa mu dauko wasu kwalaye muna ta muna muna ta wasu manganu muna cewa za mu je mu kokona wajeje mu zama mu kokona wasu wajeje saboda an zage manzo Allah wannan ba daidai bane addinin musulunci addini na hankali amma tare da haka ba kuma daidai bane kuma shi a samu wani wanda zai zama shi ya ce shi ai ya da cikin intellectual na wannan al'ummar ne shi musulmi ne ya fito ya dinga dirka ma waɗannan musulm- musulmai zagi yana cewa abinda suka yi jahilci suka yi kuma ma a bar waɗanda suka yi wannan zagin na'am idan ka fito ka ce abinda suka yi ba daidai bane na wato kashe wane da wance da suka yi sun ɗau doka a nasu wannan babu laifi amma ka fito ka ce sh- su waɗancan masu zagin ko masu wato muna- wa- wa- kafircin abbas su cigaba da kafircin su to kaga wannan baka- ba a neman zaman lafiya ba ba a neman zaman lafiya ba to kuma idan kai wannan kuma ana gudun kuma shi ma wannan a kar wato wa zama wani wani wato alama ce na na munafunci ke nema kai ma shi ke ka saboda Allah ta'ala ya ce wa idan qila lahum idan aka ce musu la tufsidu fil ardi kar ku yi banna a ban kasa kar ku yi shirka kar ku yi munafunci kar ku yi goye bayan kafirci karku wato a wato kijinin musulunci da musulmai sai su ce inna ma nahnu muslimuna mu din wato ayo gyara muke nema gyara kai muka da fata ba wani abu ba gyara muke so a kawo gyara a cikin al'umma Allah alhali Allah ta'ala kace ala idahum humul mufsidun walakin la yash'uruna ala ku saurara innahum humul mufsidun su din su ne mabannata saboda wanda yazo ya ce a rika yin shirka a ban kasa shi ne babban mabannaci shi ne babban maballaci wato kaga a, duk wani banna da wani zai yi a duniya yanzu na sata na waye na waye na waye duk wannan banna girman banna ƙasa yake daga wanda zai zo a ce a zo a shirka wannan shi wanda zai ce a zo a shirka to wannan shi abin da ya zo da shi ya zo da wani babban laifi ne da babu irin shi a duniya baki daya sabani wanda zai ce shi shata zai yi ko dan fashi da makami da ko wani abakamancin wannan wannan laifi ne ya kamata a masa laifi a masa hukunci amma laifinsa bai kai wato bai kai wato wannan wannan shirka din ba shi Allah ta'ala yake cewa ala innahum mufsiduna ai su din su ne mabannata walakin la yashuruna sai dai su ba san haka ba bu san wannan abin da suke yi banna ce ba amma kuma wato suke cewa su su ne masu gyara ina ganin kamar lokaci yayi lokaci yayi ko lokaci yayi kuma gashi muna ne magana kan wasu sufin kafirai insha Allah sufin munafikai sufin bai kare ba idan mun gaba kuma zamu kara rairai waɗannan ayoyi mu ga sufofin me aka me Allah ta meye natija abinda ubangiji ya faɗa mana saboda wasu abubuwan da yake ba ma ciki to sai mu gode ma ubangiji wasu abubuwan kuma da a iya samun zalla duk da ba za a ce mutum munafiki ne tsantsa ba shi amma kuma watakila ƙaran ƙaryan yana yi in yi ƙarya ya kama ya kama da ya kama da munafunci ita ma wannan to kaga wannan idan mutum yana yi kaga sai kokari ya yaki da zuciyarsa saboda ya fita daga cikin munafunci ko da ƙaramin ƙaramar munafunci ce kar ya kai kashi zuwa ga babban munafunci abinda makanta daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh